إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فيا ايها الاخوه الكرام استمرارا لموضوعنا في قضيه العظمى قضيه التوحيد ووقفنا عنها مده من الزمن وذلك لما ذكرت لكم عند بدايه الموضوع اليوم سأبدأ من مرتبة الثانية من مراتب الدين الثلاثة ألا وهي وهي مرتبة الإيمان بالله وقال المصنف رحمه الله المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة فعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة العذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل قدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر الإيمان شرعا عند أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان وينقص بالمعصية إذن أيها الإخوة الكرام قضية الإيمان بالله تبارك وتعالى هي قضية الأولى وهي الغاية الأولى التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل جميع الكتب وأرسل كل الأنبياء والرسل من أجل أن يحقق الخلق الإيمان بالحق تبارك وتعالى وأن يفردوه وهداه جل وعلا بالإلهية والعبادة وقال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم فمنهم من فمنهم من هدى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي صحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وفي رواية وجد طعام الإيمان أن يكون الله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد وأن وأن يكره أن يعود في الكفر بالكفر في الكفر بعد أن أنقذه الله كما وأن يكره أن يعود في الكفر kama ya karawo an yi kusurba finnar amin an wa takaice abin da ke cikin wani hudu ba tamu ganin mun ɗauki ɗan lokaci mai tsawo akan tsayawa da muka fara kan mas'ala ta tauhidi ta usulu salasa ganin kamar da muka yi bayanin farkon darasi mas'ala ce mai girma a cikin rayuwa ta mai imani mas'alar tauhidi wanda mutane rashin zuwa makaranta halarta masallatai yanzu da sista dole kenan littafi na musamman wanda aka yi wanda yake da alaka da sannin tauhidi wanda kuma a rayuwa ta dan adam mai neman tsira gobe kiyama dole ne ya san tauhidi don mu yi bayani mas'alar tauhidi abu ne mai girman gaske dan adam zai iya komi ya shiga matsala da yawa a rayuwa ya saba ma Allah yayi abu da yawa marasa kyau to wannan ana tsammanin akwai akwai magana alƙawalin Allah diyan da aka yi mutum bai doma cikin gidan wuta ko da sha azaba ta shekaru ce ta menene ko a yaye mishi dai amma tauhidi shine jigo na samun tsira gobe kiyama matuƙa ba tauhidi kaɗan aka samu shirka ba ta da kaɗan duk girman aiki duk girman aiki duk girman ibadaka inda ya kayi shirka ko da kaɗan ce to za ta bata duk aikin da kai gaba daya haka yana abu ne mai muhimmancin gaske da kamata mutum ya tsaya dole mai neman tsira kuma ga wannan shirka na bai magana tana nan a ɓoye tana nan tana yawo ko ina damar hagumcinka za ka shiga cikin shirka a kowane lokaci haka wajibi ne mutum ya hattara cikin rayuwa ya rinka sanin me aka ce shirka haɗa Allah da wani duk abin da Allah yake da haƙi bai halitta a gama shirka duk abin da yake na Allah ne idan kama wani Allah kenan ka zama shirki ka gama Allah da wani kuma ka rasa imani yan uwa a wancan darasi namu mun yi bayani akan martaba ta maratibul din guda uku al-islam wal iman wal ihsan wanda su ne martaba ta addini guda uku inda ka mutum tambaya zai ka ba da amsa shi na ka ta islam magana ta na ka ta maratibul din al-islam he imani sai al-ihsan to darasin mu wancan na baya da muka tsaye da mun yi bayani akan magana ta islam me islam bayani da dalla dalla gabata akan rukunin musulunci da bayanai akan kowane rukunin cikin rukunai guda biyar kenan wannan ma iya daga cikin abin zamu ci gaba a yau kenan insha Allah bayani kan martaba ta biyu ta imani yan uwa martaba ta imani wanda annabi ya magana tabbas kuma ya tabbata kamar shi da malamin ke bayani a harkon littayin a harkon wannan mas'ala cewa imani yana da kashi-kashi saba'in da yanka ƙololuwar kashin shi kalmar la'ilaha illallah ta ce kalma ta ƙololuwa ya ce kuma hikananta gusar da wani mai cutarwa da kan hanya kenan ne saukanta maka imani aiki akwai abu da yawa na alkhairi ana ayyuka suna cikin imani wannan ma ka ɗauke abu mara kyau da ka hanya iya daga cikin imani yin haka cin to bayan wannan bayani kenan su mun san kenan imani yana da hawa masu yawan gaske sai yake bayani kan cewa ita ma kumiya tana daga ɗaya daga cikin kashi saba'in da yanka na imani wata ruwa nabi ya magana cewa wanda bai kumiya mana ya abin kama kumiya ta ce jigo don bai kumiya za ka iya komi to me rukunin imani yan wani zama tambaya wannan yan wajibi ne ga duk mai imani idan aka mana tambaya wajibi ka ba da amsa kanta ko da ba ka sani ba dole ka sani shine rukuni wanda in babu ɗaya babu imani kamar da aka bayani rukunin musulunci guda biyar in babu ɗaya babu islam shi ma wani imani iya da rukuni guda shidda wanda idan ka bar ɗaya baka da imani kenan dole mu san su to shi ne anan sai ya ambaci wannan imani guda shidda ko imani guda shidda imani da Allah da mala'iku da littattafai da manzanni da imani ranar lahira da imani da kadara alkhairi ko shari yan wannan a darussa na gaba insha Allah zamu zo bayani ko ne dalla dalla mu ji me ma'anar imani da Allah me ma'anar imani da malayaku me ma'anar imani da tawai me ma'anar imani da annabawa haka kadara ko alkhairi ko shari wannan a darasi na za mu zo da bayani shi dalla dalla insha Allah amma dai mu san inda za ma tambaya me rukunin imani ka ba da amsa guda shidda ne a jumulce imani da Allah imani da malayaku imani da littawai da annabawa da ran lahira da alkhairin kadara alkhairi ko shari dole ka san da haka kai mai imani yan wa bayan haka shi ke bayanin cewa da ya kama wannan aya kama ayata alkur'ani wanda Allah ya ce biyayya da ga Allah bata keɓanta ba da kudin kai sallah ka je ka masa koyi maka sallah ba sallah bace ba ka da imani yace abinda ake kira imani shine wannan aya ta Qur'ani Allah ya ce wanda ya imani da Allah da ranar lahira da mala'iku da latattawai da annabawa wa'annan guda biyar a wannan aya suka zo sai dalili na kadara ita ma tana daga cikin rukunin imani ya ka faɗar Allah subhanahu wataala komi mun halicce shi akan kadara ko ma menene Allah ya yi shi na ƙarƙashin kadara in wadda haka imani me ma'anar imani a sharance a tafsirin magabata ahlus sunna wal jama'a aka ce imani shine kalma ce harshe zai wada abinda harshe ya faɗa kuma a samu zuciya ta yarda ta ƙudurta da wannan abinda harshe ya faɗa kuma a samu aiki na gababuwa da na harshe da ake na imani kina a samu aiki a aikace bayan ka hudi kuma ka san da cewa shi imani iya ƙaruwa dalilin aiki kuma yana raguwa da jin saɓan Allah wannan shi ne ma'anar imani da haka yan wa musulmi aka ce imani wata masala ce mai girman gaske wadda ita ce masala ta hurko ita ce manuwar da Allah subhanahu wata'ala ya halicci halittun shi ya aiko da dukkan littafai da annabawa dalilin wannan masala ta imani ya aiko da manzanni da annabawa suka tafi gurmayya don su tabbatarwa Allah haƙƙin shi na kaɗe tashi da ibada bawa ya san wane ne Allah kuma ya san haƙƙin Allah ya yi abin da Allah ya so wani ce manuwar aiko da annabawa da littattafai shine mas'alar imani da Allah naka mas'ala ce mai girman gaske mun ganta fata Allah subhanahu da Allah subhanahu ta'ala ke cewa kowace al'umma mun aiko da manzo wannan manzo kowane aikin kowane manzo kira yake a ni'ibudullah a ta Allah da ibada washtanibu tagut a ƙaurace ma gumaka to wannan kiran dukkan manzanni da suke yi alatafa minu man hadalla a cikin kira da manzanni suke yi akwai wanda Allah ya shiryar da su akan wannan kira na manzanni wa minhum man haqata alaihi dalala kuma akwai wanda kuma an yi kiran an yi kiran amma ba su da rabo suna da hukunci na tsiyata da haka kenan wannan ka ganka a cikin layi masu imani wata baiwa ce ta Allah kyauta ce ta Allah ya maka don haka Allah ya ke kira mutane mai so ya ga yanda annabawa suka yi gwagwarmayya akan wannan mas'ala ta tauhidi yanda suka kai suka kawo ka dibi duniya ka yi yawo cikin ƙasa kaga yanda Allah ma al'ummomi daban-daban yanda ya hallakar da su akan rishin cika wannan amsa kira na tauhidi wannan misali suna nan da yawa na garuruwa na adawa samudawa fir'auna sauransu kenan da bayani ya gabata mutum mai so ya je gani da idan shi yanda Allah ya da marasa imani wanda ba sa karba kiran manzanni yan wani wata ruwaya wata na karantar da mu da cewa imani wani abu ne wanda mutum yana ji a jiki in dai har kana da imani da manzana ke bayar da labarin cewa abu guda uku duk wanda ya same sanata duk wanda ya samu abin guda uku zai samu halawatal imani ko ta'amal imani in dai ka samu imani na gaskiya abu ne wanda yana shiga zuciyarka yana dacewa kana jin daɗi a yau ka hakikanin jin daɗi na me kenan idan ka same ka cikin kumcin zuciya rashin nutsuwa kenan akwai matsala kan shi ne in dai da imanin gaskiya annan muke magana daga cikin abu guda uku da ki kawa abu guda uku an ka samu ka samu halatul imani he ta ya zamanto Allah da manzon shi su suka yi soyuwa a wajenka akan kowa kenan sharaɗi na farko zama imani ka hihita Allah da manzan shi in waya ne ma'anar hihita Allah da manzan shi yau kai mai imani Allah ya ce ga yanda za a yi ko a bar kaza ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza za a yi ko a bar kaza to za a samu wani a cikin wani yanayi na uwaye ko abokai ko yan uwa ko wani mai gida sai kaga shi ba haka ba yake so imma abinda annabin ya ce kai ko Allah ya ce kai shi iya ga bai so a yi idan kai za ku bata da shi ko ku bata da su ko yan unguwa ne ko mai gida ne ko uwaye ne shi abinda Allah ya ce annabi ya ce bai so a yi sai kaga dan ka samu haɗin kan yan unguwa ko yan uwa ko mai gida sai ka ƙi wannan aikin da aka ce ka yi kaga a nan ka hihita uwaye ko mai gida ko abokai ko yan unguwa ko yan gari kaga a nan ka hihita sai akan Allah da manzan shi haka zai yi wani abu na Allah ya ce ka yi haramu ne Allah ya haramta ko annabi ya haramta ya sa mutum iya ga saboda zaman tare abokai ne ko yan wani dan a zama lahiya a samu haɗin kan jama'a he ka ce ba matsala he ka je a yi da kai bayan ka san lahi eh wani al'amari sau nawa ke wakana ga mutum tsakani ga Allah har zuciya ya yarda wannan abin saban Allah ne misali bid'a wuri da yawa ka san bid'a ce baka shakka bid'a ce to amma ka san abokan zama ko ƴan uwa ko ƴan gari wani abu shirka ce ma a in ba ka yi ba akwai matsala da yawa sukan saba ma Allah ko su kibin umarnin Allah ko da manzan shi wallahi ba dan komi ba sai dan neman wai zaman lahiya zama haɗa kai da jama'a to wannan haɗari ne idan aka waye gari kai mai imani kai wannan halin ka san sai abin wannan haramu ne ka aikata dalilin wani ko Allah ya ce ayi ka ƙi dalilin wani anan hukumcin ka a hili ka hihita wannan akan Allah ka kenan imaninka gulu ne ba maganin imani imaninka haka ya gushe da haka ɗan uwa kai tuna cewa in waye a duniya din da yake son ka ɗaya ne mace ce aboki din da yake son ka duniya yau aka ce an ɗauke maka rai aka ɗauke ka a makara aka yi ka makwantai aka ajiye aka sa ba mai cewa zai taya ka zama awa guda babu kuɗanka ne kuma ma tsaya ba abin da zai maka ta haka ne uwa mutum kullum kullum uwa mai son zama lahiya din mai son zama lahiya wallahi ka nemi kullum gyara tsakaninka da Allah duk wanda zai nemi a rayuwa a yanzu idan ka ce za ka rika neman zama lahiya da mutane za ka yi ta mutane don ka saba ma Allah kullum ka zamanto kullum abin da ka yi a rayuwarka me Allah ke so me ya dace da abin da ke daidai addini wallahi idan za ka nemi zama lahiyar mutane a soka ku haɗa kai a kai gwamnati za ka ma Allah kuma alhamdu mutane ba abin da za su maka da haka wannan abu ne ya wata da kullum kadi ba haka take mai son gyarawa da Allah to shi Allah zai huskanta kadai bai diba kowa ka saba mutane ka daidai da su kai dai Allah kake nema ka daidai da shi wata ruwa nan sallallahu alaihi ke cewa duk wanda ya nemi yardar Allah da hushin mutane wannan nusan hadisi ne wanda ya nemi yardar Allah da hushin mutane ba sa so amma Allah ya sauko kana matsalar matsala ko to shi Allah zai kare maka sharrinsu ya ce duk wanda kuma ya nemi yardar mutane da hushin Allah to Allah zai barka da su zai sa maka ɗan wani abu ne ya cin abin imani gabatar da Allah da manzon shi akan kowa hadisi na cikin hadisi yace kuma ka so mutum ba don komi ba sai don Allah kuma ka yi kyamar komawa ka hurci kamar yadda kake kin ka fada cikin wuta kullum a rayuwarka ka zamanto kana gudun kafirce mu Allah Allah taimake mu da cika imanin insha Allah dalasi na gaba za mu kai bayani dalla dalla me imanin da Allah haka da man sauran imanin insha Allah za mu bayani Allah kai mu darasin sama insha Allah assalamu alaikum